الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن بكوي قوتا المحرم شكرا تدبو ديا دري حدود أربعين دي دي واندي داتي دبكوي قوتا أكتوبر شكرا تدبو بيو دقوم شاتقوس ميلادية منا درسي نشاتقوس a cikin wannan littafi da albarka na muktasar zadul ma'ad na sheikh adda'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab wanda ya yi samari ko kulasa na littafin zadul ma'ad a yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi sunanin rawatib shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sunnoni racibai na filfili da annabi yake yi waɗanda suke tare da sallolin farilla kafin nan kafin mu fara karanta wannan inda ku yi tunawa a baya mun tattauna akan matsalar sujjadar rabkanuwa su akwai wani rubutu mai kyau wani bincike risala mai kyau da sheikh muhammad bin salim usaimin rahimahullahu ta'ala yayi dangane da wasu hukunce-hukunce da suka shafi sujadar rafkanuwa nake so mu ɗanyi ɗauraya mu bi su mu kawo waɗannan matsaloli mu warware su don ya daɗa haskaka mana matsalolin da ake samu na rafkanuwa a cikin sallah sanannen abu ne cewa daga cikin abin da yake wa mutane wahala a sallah bayan samar da khushu'i a cikin sallah to akwai matsalar hukuncin yin sujjada ta rafkanuwa daga cikin mutane akwai wanda yake barin sujjadar rafkanuwar ma gaba daya ya lalata sallar amma bai san sujjadar da zai yi ba sai ya bata wanda kuma wajibi ne a yi ta amma sai mutum ya batta saboda bai santa ba bai karanta ta ba daga cikin mutane akwai wanda yake yin sujjadar rafkanwar amma ba yanda ya kamata a yi ta ba ba kuma a wurin da ya kamata a yi ta ba sannan a cikinsu akwai wanda yake yin sujjadar rafkanwar sai ya rinka yin sujjada kabli ba wai don ya karanta malamai sun ce ya halatta hadis sujadar da kai kai kabli ba kawai shi kabli ya iya ita yake wani kuma ba adi yake yi zalla da sauransu shi yasa yana da kyau mu san ina ya kamata mu yi kabli ina ya kamata mu yi ba'adi kuma yaushe ne ne ma ake yin sujada idan an yi rafkanuwa a cikin wato sallah din so abu na farko dai ita sujadar rafkanuwa abin da ake nufi da ita ba wai sujada ɗaya ba ce sujada ne guda biyu da ake yi don gyara kuskure da mutum ya yi a cikin sallah sujada ce guda biyu da ake don mutum ya gyara wani kuskure da ya yi a cikin sallah wannan sujadar ko dai ta zama kafin sallama ko kuma ta zama bayan sallama sannan sana tattare da hukunce-hukunce kamar haka wasu suna maimaita mata tahiya bayan sun yi sujada ɗin guda biyu sai su yi tahiya kafin su yi sallama wasu kuma ba sa maimaita tahiya daidai ɗin shine kada a maimaita tahiya hadisin da ya zo ya ce a maimaita tahiya in an zo yin sujadar rafkanuwa waɗannan sujada guda biyu hadisin bai inganta ba sannan ana yin sujadar rafkanuwa ne saboda dalili guda uku ko dai mutum ya yi ƙari a sallah ko kuma mutum ya yi rage a sallah ko kuma mutum ya yi shakka duk sujada da mutum zai yi a sallarsa insha Allah ba zai wuce ɗaya daga cikin wani abubuwa guda uku ba ko dai kai sujada dan kayi ƙari ko kai sujada dan kayi ragi ko kai sujada dan kayi shakka to za mu kawo misalan waɗannan abubuwan a takaice misali bari mu fara da ƙari idan mu yi sallah ya yi ƙari a cikin sallarsa ko tsayuwa ko zama ko ruku'i ko sujada da gangan wannan babu sujada a kansa sallarsa ta ɓaci ne ku fahimci karatun mun ce ana yin sujada in an yi ƙari ko ragi to amma inda gangan ne haka kurun dan ganganci mutum ya yi ƙari a sallarsa ko ruku'i ko sujada ko wani abu ya ƙara cikin waɗannan rukunai na sallah muta'ammidan batsala salata hukunci na biyu idan yayi ne dan mantuwa bai iya tunawa ba bai tuna ainihin wato ƙarin ba har sai da ya gama sallarsa bai tuno yayi ƙari ba sai da ya gama sallarsa to babu abin da yake kansa sai ya yi sujjada ta rafkanuwa sujjada ba duk kenan kuma sallarsa ta inganta duk wanda ya yi ƙari da kuskure bai tuna cewa ya yi ƙarin a sallar ba sai da ya gama hukuncinsa zai yi sujjada ce ta rafkanuwa idan kuma yana cikin yin sallar sai ya tuno da cewa ya yi ƙarin to sai komo baya kamar misali ya yi raka'a hudu daidai kawai sai ya yunkura raka'a ta biyar yana cikin yin raka'a ta biyar din sai tuno ai ko ya ƙara to me hukuncin sa ba ci gaba da zai yi da raka'a ta biyar din ba a'a dawowa zai automatically duk abin da ka ƙara kana tunowa in dai kana cikin yin ƙarin ba gama sallah baka tuno to sai ka koma asali sai ka zauna sai kai sallama sai kuma kai sujjadar rabkanuwa sallar ka ta inganta misali mutumin da ya zo yana yin sallar azahar ko la'asar sai ya ƙara ta ta kai raka a biyar bai tuno cewa ya ƙara raka ta biyar ɗin ba sai daidai lokacin yana cikin tayya to ya zai yi bai tuno ya ƙara ta biyar ɗin ba yana cikin tayya ya tuno ya zai yi na'am a'a ai mun ba da ka'ida ko ba mun ce idan mutum bai gama yana cikin ƙarin ya tuno zai koma ba to wannan kaga ya ƙara raka ɗaya ya gama yana tayya bai ida da sallah ba na mana ta shiga kamar yaya ya zai sallama kamar yayin sallama a take yana cikin yin tayyar sai yanke ce sallama a ya zai ya zo gabar da ba koma baya gaskiya ne eh eh yawwa to shi kenan sai ya gama ta tunda dole dai in ma zai koma aida ma zai koma za mu ce koma ya tahiya ne a baya ko ko ba ka bane ba to yanzu har ga ya shiga tayya da daidai bai sallama ba to a nan gurin abin da zai yi zai kammala tayyarsa yana gamawa sai sujada ba adi me amfanin sujada ba adin saboda ƙari dama mun ba da ƙa'ida in an yi ƙari za a yi mai sujada ba adi a riƙe wannan sai ya yi sujada ba adi ya kammala tayyarsa a sai kuma ya sallama to idan kuma idan kun bayan ya riga ya sallama ne sai ya tuno kafin ya tashi ya zai a taki sai ya sujada ba din saboda ya tuno ya yi wani ƙari ina fata ana fahimta to idan yana cikin yin raka'a ta biyar ɗin ya kabbara ya yi fatiya zai shiga sura sai ya tuno kai ai wannan raka'a ta biyar nake automatically kawai daga fatiyar nan sai dai a ga yami sai ya zauna ya koma ya zauna a ƙasa me zai yi attahiyatu lillahi to nan ma mai hukuncinsa ba hadisi saboda ya yi ƙari a sallah akwai hadisi abdullahi dan mas'ud manzon Allah sallallahu wata rana ya yi sallar azhar raka'a biyar aka ce da shi ya rasulullahi an yi ƙari ne a sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar nan sai ce me ya faru suka ce sallaita khamsan yau fa azakan raka'a biyar kai mana sai ce haka ne ka ce haka ne kawai sai su yana guda biyu bayan yayi sallama a wata riwayar har ma yayi sallama ya nade kafafuwansa guda biyu ya fuskanci alƙibla aka tunatar da shi sai kawai sai sujada sai ya sallama wani hadisin ingantacce ne akwai matsalar yin sallama kafin cikar sallah assalamu qabla tamamis salam um idan mutum yayi sallama kafin ya kammala sallarsa da gangan haka kawai bai ida da sallah ba kawai sai sallama to ba a cewa a bari ya dawo ya dora sallar ta lalace batalat salatu idan kuma mutum mantuwa yayi yayi sallama bai kammala sallarsa ba sai bayan ya tafi kasuwa can wajen magarba sai tuno shi fa la'asar ɗin nan tasa yana jin kamar raka'a uku yayi kawai ya sallama ko kuma tsabar rafkanuwa yana tsaye yayi sallama kawai ya tafiyarsa zai iya yiwa rudin duniyar nan wallahi ba abin da zai faru ba mutum kawai ya ga ya fita tsabar tunani zai iya sa mutum ya wannan tsabar ya shiga wani yanayi Allah kiyaye to wannan idan lokaci yayi tsawo sallar ta lalace duk wanda ya sallama a sallarsa bai gama ta ba ya sallami bayan lokaci mai tsawo ya tuno to sallarsa ta lalace idan kuma lokaci kaɗan ne ya wuce kamar minti biyu bi minti uku ko na makamancin wannan to zai cika ta sallar ne kun gane zai ci gaba da yin sallar sai kuma ya sujjadar sahau to wace sujjada zai anan me zai yi ba di ko ƙabli a nan gudun me ya yi rage gai ko ƙari me ya rage kukula sallah ce mai raka'a hudu sai ya yi raka'a biyu a raka'a uku sai ya yi sallama me ya yi ƙari ya yi ko rage rage ya yi ya rage raka daya to shi kenan ya rage raka daya idan ya rage zai yi kabli ko kai ƙari ya yi me ya ƙara a saurara ban ji ba na'am idan ya dawo bi cika ta za mu tarar da shi ya yi sallamar biyu a sallar wannan yana cewa idan kun lura yanzu ba an ce zai gyara sallar ba to idan ya dawo ya gyara sallar a lissafi za ku ga yayi sallama nawa yayi mai kenan yayi ƙari to kenan sai yayi kenan wannan sallamar wannan sallamar da yayi a raka'a ta uku shin wurinta ne ba wurinta bane ko ina fata ana fahimta kenan ya ɗauko wani abu wanda babu shi ya sa shi a wannan wurin to tun da ya zo ya biya ya biya abin da ya batar ya cire din da ya biya kaga ai ba za a ce ba zai maimaita tahiya ba kaga zai sake yin tahiya zai sallama to kenan kaga a sallar ya zama yayi ne sallama biyu yanzu wacce sallamar ta farkon ina ina take kari to wannan wata fahimta ne wasu kuma suna ganin kawai za a ce rage yayi zahiri kawai ana gani ya bar raka'a eh ya bar raka'a ta ya bar raka'a guda ɗaya ne yazo ya kawo ta akwai hadisin Abu Huraira wata rana manzon Allah yayi sallar azhar ne ko la'asar masu riwaya suka yi shakka kawai sai sallama a raka'a biyu shi annabi yayi azhar ce ko la'asar sai raka'a biyu sallama yan gaggawa a masallaci ko ina ma har cikin bai akwai sun fita gawu sun fita a raka biyun fa sun fita suna gani raka biyu aka suka fita suna fita sai aka fara tattaunawa ka a yau an rage sallah a yau an rage sallah kasurati sallah kasurati sallah shi ma manzon Allah har ya tashi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya samu irin wannan fila a masallaci a mut irin wannan ya je ya jingina ka annahu ghadban amma a yanayin da aka ganshi sai kaman kaman kaman yayi fushi ransa a ɓace bai yi wa kowa magana ba sai wani mutum ya tashi ya miƙe ya jagon sai ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam anasita am kasratu sala shin mantuwa kai ne ko ku an rage sallah ne annabi yace lam ansa wa lam tuksar saboda ransa a ɓace yake yace ban manta ba kuma ba a rage sallah ba yayi shiru sai wani ko shi din ko wani sai ce ya rasulullahi to lalle kai mantuwa bala kad nasita ya rasulullah kai mantuwa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce mai komai ba sai fuskanci sahabbai yace wannan abin da wannan ba Allah ya faɗa haka ne a wata riwayar zuliyadaini ne sai ce haqqun ma yaqulu zuliyadain shin abin da zuliyadaini ya faɗa din haka ne cewa raka'a biyu ne ne sallama suka ce kwarai kuwa take annabi ya tashi daga wannan filin ya yi tafiya ya zo inda yake a matsayinsa na liman ya sallaci raka abin nan da ya bari kuma sai ya zo ya sujada guda biyu mana ya sujada sahau ya sujada rafkanuwa saboda ya yi wani abu me ya bari ya bar rakawai guda biyu kuma ya ƙara wata sallama a wurin inda ba nata ba hadisin bukhari ne da muslim so anan idan liman yayi sallama kafin cikar sallah a cikin mamu kuma akwai waɗanda wani abu na sallar ya kubuce musu sai suka tashi don su cika abin da ya kubuce musu sai shi liman ya tuno lalle ya bar wani abu a sallarsa sai ya tashi don ya cikato sallan nan tasa da ya bari to waɗannan mamudu suka tashi don su rama abin da ya kubuce musu suna da zaɓi ko dai su ci gaba su rama abin da ya kubuce musu su yi sujadar rafkanuwa ko kuma su dawo su kasance tare da liman ɗinsu su bi shi idan ya idar sai su tashi su kawo abin da suka rasa sannan za su yi sujjada ba a ji ba gane ba zan sake bayani liman ne ya zo ya yi sallama ashe sallar ba ta cika ba kuma a masallacin akwai daman makararru sai aka nabba haliman ya tashi yana rama ko yana cikata abin da ya kubuce mashi su ma ba suna yi ba to yanzu ya za su yi su suna cikata sallar su to galiman kuma an zo an sake sabuwar sallah ana cikatowa ya za su shin kaga su suna sallah liman yana sallah kenan liman da saboda sai da ya idar da yayi sallama su kam to ai su ba sani ba sai da yayi sallamarsa suka tashi suna cika to abin da ya kubuce musu to ga liman ɗinsu kuma ya tashi yana ƙaro wata sallar yana kammala abin da ya na kuskure to za su ci gaba da tasu ne su rabu da liman ko ku za su dakatar da tasu su zo su bi liman alabashi in suka cika da liman ɗin sai su daɗa tashi su kawo abin da ya kubuce musu ra'ayi ne guda biyu suna da zaƙi amma abin da ya fi su bar tasu ɗin tunda sallar a jone take su batta su sallar da suka tashi suna cikawa tunda liman ya samu matsala su dawo su ci gaba da bin liman din idan ya gama cikawa yayi sallama su kasi sujada tare da shi tunda akwai ana bin su wani abu sai su daɗa cika ta nasu daga baya an fahimci karatun jayi to sai mu dawo kan ragi ɗazu mu yi magana akan ƙari na'am shi liman da ya bar me ba dizai idan mun lura da ƙarin sallamar da ya yi ba a wurinta ba ka gane liman lokacin da liman ya yi sallama wannan sallamar da ya yi shin bigiranta ne ba bigiranta ba ne idan ya tashi ya kawo rako'o'in da ya bari an sariyar masa da wannan zaman tahiyar da sallama ta biyu an sariyar mai ba sariyar mai ba kenan zai yi ta kenan yanzu idan ka zo kan lissafi a sallar za ka game bayan ya idan ya yi tafiya guda biyu ya yi sallama guda biyu wannan ne ta sa wasu suke cewa za a yi ne za a yi ba'adi saboda a surar kamar ya yi a ƙari ne wasu kuma suna cewa ya yi ragi ne ya yi ƙari tunda ya yi rage ya yi ƙari sai zama su da ƙablar salami ke kuma lissafin ya yi rage da ƙarin zai iya fita za mu iya cewa a wannan lissafin ya yi rage ya yi ƙari na'am na'am lokacin da ya sallama bai idar da sallah ba Na'am. Da ya cikato idan kunga ba kuna ganin lokacin nan da ya sallama ai bai gama sallaba ko? Ko ya gama? Fai. To wannan sallamar da ya ta dace? To me za mu ɗauka? Ya ya ƙara wani abu. To wani kuma zai iya cewa ya yi ragi ya ƙara amma ba za ka iya bashi hukuncin ya yi rage ba tun da bai idar da sallah ba sallah mu ai a wajen mu sallah ba ta ƙare ba to yaushe ne ne za a ce ya ƙare sallah yayin da me yayin da ya cikato wannan sallah idan ya cikato ta kaga a lissafi sallah ta ne ta cika cif cif to idan muka duba awon sallah namu ga akwai wani abu da ya ƙaru kuma wani aiki da aka ƙara me wannan aikin sallama da zaman tayya to sai ya sujada to bari mu ji ina ne za a samu rage kama sallan nan kai za ka ba da ansa kai za ka ba da ansa na to shi daman shi a wajensa wannan gaba ɗaya babu rage a sallah ba rage a sallah gaba da kullun ƙari ne ko? to shi ne na ce yaushe ne ne za a samu rage a sallah da za a ƙabli bari mu ji akwai rage a sallah ko? ana iya naksul arkan a rage rukuni a cikin sallah misali yanzu idan mai yin sallah ya bar wani bari mu fara bayani tukunna don ba kowane rage ne ake mai sujada ba yayin da mai sallah ya rage rukuni a sallarsa in ya bar wani rukuni dole sai ya cikato wannan rukunin kafin ya sujada barin rukuni ba a iya compensating din rukuni da sujada dole sai an kawo wannan rukunin idan kabbarar harama ya rage ana iya gyara ta? mutum ne ya zo yana yin sallah sai da ya idar da sallah sai tuna bai kabbar harama ba zai iya yiwa a rage takbirar lihrami to shi yasa suka ce ba kowane rage bane in kabbar harama ya bari yana tunawa to badalar salatu yau ai daman ma bai ma shiga sallar ba kenan ta wannan rafkanuwa Allah raba mu da ita kuma zai iya yiwa mutum ya bar kabbar harama ko zai iya yiwa na'am na'am a saurara na'am na'am na'am wannan yana cewa yawa yawan masu bin liman sallah musamman idan liman yana ruku'i ba sa yin kabbara harama kawai da sun zo kabbarawa suke su shiga yaya ka sani haka
malam suna tafiya ne da kabbarar da suna to ya kai kasancewa ba kabbara ce ta harama ba suka yi wannan din
kabbara harama ana yin ta kabbara harama ana yin ta ne ne a tsaye a tsaye to ai ba mamaki shi a niyyarsa kabbara harama yayi kawai dai yayi kuskure yana yin ta yi ruku'i bai yi ta a tsaye ba kaga nan gwanda a ce wato yayi kuskure bai yi kabbara haramar a tsaye ba to amma me malaman fiqihu suka ce dangane da hukuncin wal qiyamu laha takbiratul ihrami fararun farilla ne wal qiyamu laha da tsayuwa domin kabbara harama shi ma fararun farilla ne kenan duk wanda ya kabbara harama a sunkuye ya yi kabbara harama badalar salatu to ya kamata a kiyaye Allahu akbar mutum ya shiga yana bin ya bi nema a rukuyi akwai hadari kwarai da gaske dole sai ka tsaya Allahu akbar kana tsaye matsala kuma ga liman watakila ya daga to sai an nutsu gaskiya kuma kamar yadda dan ya faɗa ji yawa muna yin kuskure a wannan babin saboda tsabar kwaɗayi mu riski raka to a nan gurin wannan hukuncin farko kenan hukunci na biyu idan ba yanzu mu yi magana in ba kabbara harama ba ce ba kenan idan ba kabbara harama mutum ya bari to shi ma in ya bar wani abu da gangan ko ba kabbara hana wani kamar haka mutum shi kai ni baran yi ruku'in nan ban raka biyu wucewa zan yi badalat salatu sallarsa ta lalace idan ya bari dan rafkanuwa sai mutum ya bar rukuni a hanyar rafkanuwa idan har ya kai wurin wannan abin da ya manta a raka'arsa ta biyu to wannan raka'ar tasa ta farko automatically ta lalace kawai zai lissafi ne a matsayin mai raka'a ɗaya yayi bari mu yi misali mutum ne yana yin sallar azhar kun fahimce ni ya yi raka'a ta farko ya shiga raka'a ta biyu har ya yi karatun sura da fatiha ya yi ruku'i ya ɗago ya yi sami Allahu liman hamidahu yana ɗaga wannan kawai sai tuno kai anya ni a sallan nan wannan ruku'i na na farko kenan fa sai tuno a raka'an nan ta farko fa gaskiya bai yi ruku'i ba kaga yanzu ya tuno a daidai lokacin aikin da ya manta kenan to wannan lokacin automatically sallar kawai sai mai da ita mai raka'a daya kun fahimce ni fai idan kuma sujada ne fa ashe a raka'arsa ta farko sujada daya yayi amma bai gane ba bai tuno cewa sujada daya yayi ba sai da ya shiga wato raka'a ta biyu har yayi ruku'i ko ma ya ɗago da garku'i sai ya tuno a aiko ban yi sujada ta biyu ba a raka'ata ta farko to a nan gurin ya zai sai ya koma ina fatan kuna fahimta sai ya koma ya cikata wannan sujada sai ya sake dawowa ya yi fatiha ya yi sura ya yi ruku'i ya ɗago ya wuce ci gaba da sallarsa ƙa'ida ce duk lokacin da ka manta wani abu na rukuni a sallah sai ka tuno ka manta sai ka duba a wani yanayi kake shin kayi irin sa a raka'a ta gaba kayi irin wannan idan kayi irin wannan abin da ka bari to automatically waccan raka'a ta fadi kenan za ka yi lissafi yanzu wannan raka'a guda ɗaya ce idan kuma baka yi irin wannan abun ba automatically abin da kake nan ya lalace sai ka koma ka je ka rama wancan abin da ka bari ba kuma dawowa za ka yi inda kake ba za ka faro ne min jadid in ka bar sujjada sai ka je ka yi sujjadar sai kuma ka daɗa miƙewa ka sake bismillah rahman rahim ka karanta suratul fatiha da sura sannan ka ci gaba da sallarka kun fahimci wannan to wannan shine abin da ya kamata mutum ya yi malamai suna faɗa kamar misali akwai naqsul wajibat din tauye wajibabbun abubuwa a cikin sallah idan mutum ya tar ya manta wani abu wanda yake wajibi ne cikin wajibabbun sallah shi din ma inda gangane sallarsa ta lalace idan da ba ni sunan shi da dan da mantuwa yayi to wannan shine za a dora mai hukuncin ya gyara sannan kuma ya zo ya sujada um, in mutum ya tuna cewa ya bar wani abu na wajibi a cikin sallah kuma bai bar wurin ba can na ce muku rukuni yanzu na ce muku wajibi mutum ya bar wani abu wajibi na sallah kafin ya bar wurin da ya sallah din to sai ya kawo wannan abin da ya bari wannan babu komai a gare shi ba za a ce sallarsa ta lalace ba idan kuma bayan ya bar wurin da ya yi sallan ne afwan in ya bar ba wuri nake so in ce na sallar ba ma'ana bigiran wannan abin da ya bari kana kana tunowa ka bar wani abu na wajibi baka fita daga ainihin wurin ba sai ka kawo shi babu sujada a kanka idan kuma sai da ka bar wurin wajibin amma kafin ka shiga wani rukuni da yake gaba to wannan ya za ka yi za ka koma baya ne sai ka cika sallar ka yi kamar yadda muka yi bayani a can na'am misalin wannan mutum ne ya ɗago daga sujjada ta biyu shaksun mutum ya yi sujjada wato ta biyu sai ya ɗago a raka'a ta biyu don ya wuce raka'a ta uku sai ya manta tayya ka'ida in ka yi raka'a biyu ba za ka yi tayya a tsakani ba wannan wajibi ne wannan tahiyar ba rukuni bace a sallah wajibi ce to sai mutum ya manta tahiya amma yana yunkurawa zai tafi raka'a ta ukun nan sai tuno ah ai ban yi zaman tahiya ba to kawai ya zai kawai sai ya dawo sai ya dawo ya zauna ya yi wannan zaman tahiya na farkon idan ya dawo ya zama tayya na farko in ya idar da sallah babu wata sujada a kan shi me yasa na'am bai shiga wani wani rukuni ba kuma a zahiri zaka iya ba ka iya irga wannan abin da yayi ba ka iya irga shi a matsayin ƙari ba kamar misali yayi sujada ta biyu din me kun ya zauna zaman tayyan sai dan yunkura haka zai tashi ko ga gwiwarsa ga hannunsa bai abin sai ya tuno kawai ya zai sai ya laƙwas sai ya koma to a wannan yanayi babu wata sujada yanzu in liman ne ma ba ku san yayi ba ya ci da bugudun ya wuce kawai saboda ba wanda ya ganshi in dai ba masu leƙa liman ba kun fahimce ni to idan bayan idan bayan ya riga ya miƙe ne fa ya danna ya shiga raka ta uku alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai tuna a ai bai zaman tayya ba to a lokacin kan yastatin muqa'iman ne zai ci gaba ya tsaya menene ba ni sunan shi menene dabidin ya koma din a wani yanayi ne za a ce koma a wani yanayi ne za a ce ba sai ya koma ba yawwa idan ya yunkura har ya shiga wancan rukunin ya miƙe kenan to kaga ba zai dawo ba me dalili suka yi caji suka ce ina ai rukuni ya fi wajibi ai yaushe akan zaman tahiya ko karatun tahiya wanda sunna ce za ka dawo ka yi rukuni kuma ka dawo ba zai yi ba sai ka wuce kawai to anan gurin ana iya samun matsala gaskiya a masallatai liman ya kamata ya zama na farko ko kawai sai ya miƙe masallaci kuma duk kowa ya zauna ko ba ka bane ba kowa yana zaune subhanallah subhanallah to wani lokacin sai a gigita liman din sai ga ya dawo to amma magana ta gaskiya inda liman din zai ki dawowa to da shine daidai duk limamin da ya riga ya miƙe aka yi mai subhanallah wai a nuna masa ya kuskure ya ban zaman tayyan farko to ci gaba dole ku bi shi shi ne amfanin liman din ai shi ma kaga dan gwanda ya taba mulkin sa ai me yasa saboda ya riga ya shiga yayi rukuni na gaba amma in yana yunkurawa ne bai gama yayi Allah ko akbaru bai gama yunkurawa ba ko kuma kun taso sai ku ce subhanallah hannunsa yana ƙasa kawai sai ya zauna a lokacin akwai wani abu kan shi ba komai a kansa to nan kuma ana samun kuskure sai ga liman din ya zo ya yi wata sujada kuma to amma yayin da ya riga yayin da ya riga ya miƙe kuma sai ya dawo to shi kuma idan ya zo yaya in ya sallama me zai zai wani abu zai wani abu me zai yi zai yi sujada ba a ji saboda me ya ƙara wani tsayuwa wanda babu shi a wannan wurin Allah sa kuna ganewa um, riwaya ta zo cikin sahih bukhari daga abdullahi bin buhaina Allah ya yarda da shi yace manzo Allah sallallahu wata rana ya musu sallar azhar abdullahi bin buhaina yake faɗa annabi ya mana sallar azhar kawai sai aka ga ya miƙe a maimakon ya zauna ya musu zaman tahiya na farko kawai sai ya miƙe da ya miƙe su ma mutane kawai sai suka miƙe tare da shi har sai da ya gama sallah ba su ce subhanallahi ba gani suke tunda shi annabi ne watakila ko Allah ya ce haka za a yi sallar a lokacin Allahu akbar shikenan ya zo ya yi zaman tahiya ya zo ya yi zaman tahiya mutane suna jiran ya yi sallama kawai sai suka ga yana zaunan nan ya daɗa wata kabbara ce Allahu akbar sai ya daɗa sujada Allahu akbar ya ɗago Allahu akbar ya ƙara Allahu akbar ya ɗago kawai sai ya yi sallama yanzu wannan wacce sujada yi ya yi sujada kabli to wannan shine rage a sallah akwai ƙari a nan? akwai ƙari? ba ƙari zaman tahiya ne ɗungurungum ya yi omitin ɗinta ya tsallake ta ko ba ka bane ba me yasa aka yi compensating ɗinta da sujjada saboda ba rukuni ba ce da rukuni ce dole sai an kawo ta an yi ita sannan an yi sujjada a bayan ta wannan shine ainihin wato ba ni sunan shi sujjada ta ƙabli ta rage kuma annabi yayi kun ga can mun baku misali annabi yayi ba adi kuma nan mun baku misali manzo Allah yayi qabli to matsala ta uku shine shakka ana yin sujjadar rabkanwa a sallah in an yi shakka shakka shine at-taraddud baina amrayni ayyuhuma alladhi waqa'a mutum ya ci kokonto tsakanin abubuwa guda biyu wai wanne ne ya faru shakka wato a cikin sallah ko a cikin ibada ɗayan abubuwa ne kamar haka na farko idan ya zamanto wahami ne kamar wasuwasi idan mutum yana sallah yana da yawan wasuwasi zai iya yiwa ka kamu da ciwon wasuwasi a sallah kana sallah kai ta wasuwasi kana ta wahami to wannan ba a waiwaitansa don ku in ba haka ba ba za ka yi sallar ba na biyu zai iya yi wa mutum ya zamanto abin ya yawaita a gare shi ba zai taɓa yin wata ibada ba face sai shakka ta shiga wallahi har azumin wata ramadan sai kaga mutum daga yin alwala sai ya zo ya damu bayan ya yi sallar shi anya alwalan bai sha ruwa ba kuwa ni na ɗan jin miyau haka a bakina anya da na zo kuskurar na shaƙa hancin nan ruwa ko bai wuce ba wani duk ibadar da isa ya shakka ko me ko sadaka ya bayar sai bayan ya tafi anya ku dan Allah na bayar saboda lokacin da na bayar ba na yi kaza akwai wannan yana iya samun mutane to shi ma wannan ba a son a waiwaice shi kawai ka yi ibadarka idan mutum ya gama ibadarsa gabaki daya sai shakkar ta zo masa abin ya dame shi ya kasa gane ya gama ibadarsa amma shakkar ta zo mai to anan ya watsar da wannan shakkar kawai sai dai in yana da yaƙini akan wannan shakkar da ta zo ya rinjayar da lalle ya aukar da matsala a cikin sallarsa to a lokacin ne zai waiwaci wannan shakka tasa misali mutum ne ya sallar la'asar sai da ya gama sallarsa sai ya tuno wai shi raka'a uku yayi ko raka'a hudu amma fa ya gama sallarsa yayi assalamu alaikum yayi tasbihinsa zai tashi ya fita kawai sai aka fara ce masa kai wataƙila fa uku kai sai ce wai shi uku yayi ko hudu duk ya rude ya rasa inda zai abin ya dame shi hukuncin ka a shari'a kai tafiyar ka kurin ka gane ka ci kai hudu ne ina mata ana fahimta to amma idan shakka taka ta rinjayar maka kai ina ganin kamar uku ne to ka shiga matsala dole sai ka tsaya ka cikata wannan abin da kake zargin ka bari in karuba zamanu in lokacin kusa ne sai kai sallama ka cika ta raka'an nan kai sallama sai kuma kai mai sujjadar rabkanwa kun san kuma wace sujjada mutum zai yi ko ba zai yi idan kuma mutum bai iya tunawa ba malam yanzu din nan ba muna dab da isha'i ba kuma muna daidai isha'i kawai wai sai ka tuno sallar ka ta la'asar ta jiya yaya aka yi ya aka yi wani tunani ya zo ma ai kai ai gaba ɗaya ma raka abi kai ma al'asar ɗin jiya raka biyu kai kai kai ka tuna kaga cewa kai ai fa gaskiya kana ganin raka abi ne dan ka kasa tunowa gaskiya kana ganin baka yi raka'a ta hudun nan ba da ta uku kuma yanzu yanzu nan ka tuno badalat salatuka sallaka ta lalace limadha li'annahu ba'uda zaman lokacin yayi nisa to ya zaka yi a lokacin sai ka tashi ka kabbara ka sake sabuwar sallar la'asar ina fata ana fahimta to kaga wannan hukuncin shakka kenan um shakkar da duk ba sa cikin irin waɗannan wurare da muka ambata to dole za a tsaya a bincika dole dai ɗayan biyu ne shakka ko dai idan kai shakka dole ne daga ƙarshe ka rinjayar da abu guda ɗaya shakka ta zo ma na yi ban yi ba na yi ban yi ba to kai ina ganin na yi ko kuma kai ina ganin ban yi ba to dole dai ka rinjayar da abu guda ɗaya hali na farko kenan kamar misali idan ka rinjayar da abu ɗaya to duk abin da ka rinjayar in na rage ne to za ka kawo wani abin sai kai sujjadar rafkanuwa idan kuma kana ganin normal ne to shikenan idan kuma a cikin sallah ne suka ce shakkun ya aure ka kayi ba kai ba kayi ba kai wannan dan lokacin da ka dauka kana tunanin kayi ba kai ba kenan ka shigar da wani aiki a sallah mai ahalari yace za ka yi sujjada wannan ijtihadi ne shi kuma saboda me wa man istankahu shakkun sujjada me ba da salami ko ko qabla salami ne ba da salami saboda shakku ya aure ka akwai wani misali mutum ne ya zo yin sallar azhar sai yana shakka raka'an nan ta biyu ne ko ta uku ne amma kawai sai ya ce kai wannan raka'a ta uku ce shikenan sai mai da ita ukun ne kaga kenan zai kawo raka'a ta hudu ya cika ta to a nan gurin wannan shakkar da ya yi kaiwa da komo wannan da ya yi raka biyu ce ko raka uku ne a'a sai ya ga cewa dai uku ce ya mai da ita uku ɗin sai ya kawo ta hudu ya cika ta to wannan ma sai ya yi ne sai ya yi sujada saboda wannan kaiwa da komo wanda ya yi na shakka akwai sujada a kansa akwai riwaya da ta zo cikin bukhari da muslim hadisi abdullahi ibn mas'ud allah ya da shi manzo Allah sallallahu ya faɗa cewa idan shakka ahadukum fi salatihi idan shakka ahadukum fi salatihi wannan maganar annabi ce ba aikin annabi ba wannan misalan da zamu kawo ba misali ne na annabi yayi shakka yayi sujada ba sai dai annabi ya bada doka ga wanda ya shakka a cikin sallar shi idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa falyataharra sawaba to yayi kokari ya kintaci ya kirdaji abin da yake na daidai falyutimma alaihi ya cika ta akan abin da ya zaba na daidai summa liyusallim sannan sai sallama summa yasjud sajdataini sannan sai sujada guda biyu wannan lafazin bukhari ne kenan kaga wannan hadisin shine dalilin da yasa mai ahalari yake cewa wa manistan kahahu shakkun sajada ba da salami tunda annabi ya ce idan ɗayan ku yayi shakka a sallarsa yayi kokarin ya nemi daidai ya cika akan daidai din da ya zaba ko dai ragin ne ko ƙarin ne to amma zai sujada hali na biyu mutum ya rinjaya a gare shi ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu guda biyu ne kake shakkan wanne ne daidai wanne ne kuskure sai ka zaɓi ya ƙini a'a raka'a ɗaya ne ko raka'a biyu kawai sai ka ɗauki yaƙini me yaƙini ɗaya ba gane ba akwai inda ake iya fitar da yaƙini inda ake fitar da yaƙini kamar yaya kai ne ka zo a sallah kana shakka ka kasa gane shin raka'a uku kai ko raka'a biyu a lokacin ka kasa rinjayar da guda ɗaya raka'a uku ne baka da hujja raka'a biyu ne baka da hujja to yanzu ya zaka yi wal yabni ala mastaiqana sai kai bini sai kai biniya sai kai gini akan abin da kake da yaqini me yaqini yanzu a tsakanin raka'a biyu ko uku biyu biyu kam dole tabbas ka yi su wannan ta ukun ce Allahu alam ko ayi ko an yi ta ko ba a yi ta ba to a nan gurin kaga wancan hukuncin wannan hukuncin da wancan ba ɗaya ba ne haka ne wancan hukuncin farko za ka ɗauki abin da ya fi rinjaye ne a zato zato ne guda biyu amma wanda ka rinjayar shi ne kaza yaƙini ne ba yaƙini ba ne don a wancan ɗin na farkon ne zai iya yiwa ka rinjayar da ukun kai amma za mu ce yaƙini ne ba yaƙini ba ne ba mumtaz a wannan hukunci na biyu biyu ne ko uku ne biyu ne ko ka kasa rinjayar da ko ɗaya ciki to wanne za ka ɗauka yaƙini sai ka ɗauki ɗaya to shi ma lokacin da ka zaɓi yaƙini akwai sujjada a kanka shi kuma wannan za ka cika sallaka amma za ka yi sujjadar rafkanwa kafin sallama in gini akan yaƙini ne ƙabli ne idan kuma gini ne akan abin da karin jayar ba a ne kun fahimci wannan misalin mutum ne sallar la'asar yake sai na shakar raka uku ya ko raka a biyu bai rinjayar da ko ɗaya ba a ciki to sai ya gini akan ya ƙini ya mai da ita mai biyu kaga zai kawo guda biyu kenan sai ta hiya sannan sai su jarraba kanuwa akwai riwaya ta hadisin abi sa'id al-khudri a cikin muslim manzo Allah ce idan shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla thalathan am arba'a dayan ku yayi shakka a sallarsa shi bai sani ba uku yayi ko hudu uku yayi ko hudu manzo Allah ce falyatra shakka ya jefar da wannan shakka wal yabni ala mastayqana ya gini akan abin da yake na yaqini ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم سي سجدة قدابي كافين يسلم فإن كان صلى خمسا شكرا إن دام بيريي شفعنا له صلاته سنة وانت ومن شفعي كينا to wataƙila ya zo ne yana shakka ko hudu ne ko biyar ko ba ka bane ba ko kuma ya yi kuskure ya je ya ƙaro to wannan sujjadar ya ƙara biyar da hudu ne uku ne ko hudu ne sai mai da ita uku ya dauki ya ne uku to ashe kuma hudu ne to kaga da ya karo ɗayan nan a hakikatan yayi nawa kenan biyar to wannan sujada guda biyun sun zamanto mai shafa'i sun cike mai ya zama kamar raka'a shi da kenan ina fata ana fahimta in kuma yayi ne itmaman lil arba ya cika hudun a daidai kenan shikenan waɗannan wato sujada guda biyu sun zamanto targhiman lil shaitan wato tirsasa hancin ainihin shedan a ƙasa yana iya faruwa mutum ya zo ya tarar da liman ya yi rukuni sai ya kabbara takbiratul ihram yana tsaye sannan ya yi ruku'i to idan ya yi wannan ruku'i na farko dai ko dai yana da yaƙinin cewa ya riski liman a ruku'insa kafin ya ɗago wataƙila babban masallaci ne bai hango liman ɗin ba ya yi ya tarar da masallaci an yi ruku'i sai ya zo ya kabbara ya yi ruku'i ya bi liman to ko dai yana da yaƙinin cewa liman ɗin nan bai ɗago ba shi ma ya bi shi a ruku'i kaga ya riski raka amma a lokacin fatiya ta faɗi gare shi ba sai ya yi fatiya ba ko tunda a ruku'i kawai ya same su kaga bai yi fatiya ba bai sura ba to an sauke mai wannan na biyu ko kuma ya zamanto yana da yaƙinin cewa liman fa ya riga ya dago shi kuma ya zo ruku'i to wannan kaga raka'a ta kubuce masa dan duk wanda ibi liman yayi kabbara ya bi shi kuma alhali liman yayi sami Allahu liman hamidahu to gaskiya wannan raka'a ta kubuce masa abu na uku sai mutum ya zo yana yin shakka shin ya riski liman din nan a ruku'i ne ko kuma dai liman din nan ya dago mutum sai ya zo yana wannan shakka to a nan gurin idan ya rinjayar da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu to kaga dai shakka ta zo masa to dole sai ya yi sujjada ta mai tarab kanuwa saboda ya shigar da sallah shakka a cikin ba ni sunan shi aikinsa to idan kuma ya kasa rinjayarwa ni wallahi ban sani ba ko liman din nan ya dago ko bai dago ba to yanzu ya za ka yi me hukunci sai ya yi gini a kan yaƙini me yaƙini cewa ya ɗago ko ba ka ba ne to amma yanzu in yi wannan kenan zai cinka sallarsa kuma akwai sujada a tarafkanwa a gare shi kula da wani abu guda kullum idan shakka ta riski mutum a sallah ko dai abubuwa guda biyu ne zai ko dai ya yi aiki da mafi rinjayen zatansa ko kuma ya kasa rinjayarwa to ya aiki da yake ne misali bari mu ga mana wani abu ba a cikin sallah ba ga wani mutum can wancan mutumin ana tuhumarsa kaya ne ya bata kuma ana zargin kamar shi barawo sai kaya ka zo za ka yi magana kan shi wani barawo ne wani ba ɓarawo ba ne to a nan gurin kana da abubuwa guda biyu ko dai ka yi hukunci da mafi rinjayen zato cewa ɓarawo ne saboda ya taɓa zama a ɗaki da kuka zauna tare ka tafi kama ruwa ka bar waya ka dawo ka neme ta ka rasa kuma daga kai sai shi wayan nan dai ta ɓata to anan sai kai kai a wajen ka zaton ka kawai wani barawo ne tunda waye dauka aljini ne zai dauka to amma yanzu wannan yaqini ne yaqini ne cewa barawo ne shi ya dauki wannan to zato ne za a ce mafi rinjaye ko ko kuma ba za a ce mafi rinjaye ba kai dai aiki da zato sai yaushe za ka yi aiki da yaqini wani barawo ne wani ba barawo bane a'a barawo ne ni ina da yakinin barawo ne me ya faru ni dinnan a gabana ina gani ya sa hannu ya ɗauke kuɗi a aljihun wane ina kallo na gan shi ya gani ya ce rufa mai asiri so lalle wane barawo ne yaƙinan nesa na gan shi ya sa yanzu malam da wancan na farko da wannan na biyu wanne fi ƙarfi na biyu to shine kullum ake ce mutane ka yi mu'amala da mutum ɗan uwanka akan yaƙini ba akan zato ba yanzu wancan zaton yana iya kuskurewa na'am yanzu in zauna da ni ka ji fa in zauna da ni da kai a ɗaki a ofis ni da kai mu biyu muka hira muka gama kawai mun tashi mun je sallah daga zuwa sallah mu dawo na zo na nemi wayata na rasa sai na ce kai ka ɗauke ta zai iya yiwa ba kai ka ɗauken ba ta yaya akwai aljini ne zai zo ɗauka na'am za ta iya ruwa ma da wayar wa'ani da ribar da an ya tafi da ke yi zai iya yiwa watakila wahami kai ba a nan ka bar wayar ba a wani wuri ka batta to ai yanzu ana magana cewa shi kam lallai a nan ofishin ya bar wayar
za ta iya yiwuwa kuma wani ya zuwa da sanin su biyan ba wai za ta iya yiwa wani ya zo ba da sanin su biyan ba a'a suna fita kwado suka sa ofis din suka kule
malam barayi suka iya barayi sukan buɗe kwazo su yi sata iya zuwa da makulli su bude kwado su yi sata wannan kwadon ba a iya bude shi ko babu kwadon da ba a iya bude shi eh akwai na'am wai tsera zai iya janyewa wayar a a- a ofis ɗin gaba ɗaya tayil ne ba ɓera na'am eh akwai windo yanzu ɓera zai iya ɗaukan waya daga ƙasa ya hau windo ya fita da ita na'am na'am na'am wai idan wannan sharaɗin sun cika sun kau gaba ɗaya to kenan ya tashi daga zato ya zama mai yaƙini zai zama yaƙini na malam to ga malamin aljanu ya ce wai ya tabbata ya tabbata aljanu suna iya shiga wuri su ɗauki wani abu gaskiya ne ana iya samun matsalar sata aljani ya rinka sace abu tabbas wannan yana faruwa suna iya ɗaukan kuɗi ko na makamancin wannan ya sha faruwa ka zo ka ajiye kuɗi ka irga dubu biyar ne wallahi ka tashi ka ga dubu uku da ɗari biyar na'am gaskiya ne sakin wannan zai buɗe han- hanya ga masu sata su ce aljanu ne suke sacewa to ku aje ku ƙarita dai duk wanda aka kama almuhim abinda nake so na kai ku gare shi ku lura duk abin da yake ba yaƙi ne bane yana buƙatar me munakasha wani zai ce to ai kaza ne wani zai ce to ai kaza ne so shine shari'ar musulunci hatta a cikin sallah ta yi aiki da zato mai rinjaye ta yi aiki da da kuma yaƙini so waɗannan abubuwa hukunce-hukunce um, da suka shafi sujadar rabkanwa kenan akwai hukunci na ƙarshe shine yana iya hawa kanka abin da ya hau kan liman idan liman ya rafkana ko da ba kai kai rafkanuwar ba in ya zo yin sujada sai ka bi shi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bih fa idza raka'a fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a farkahu aw tariwa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtalifu alayhi wa idza sajada fasjudu hadisin bukhari da muslim so kaga ashe nan duk abin da ya samu liman na matsala to kai ma ya shafe ka ba za ka yi girman kai ka ce ai ni ba ni nayi ba ni ba zan yi ba akwai abubuwan da ba a musu sujjadar rafkanuwa kamar mutum ya manta subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal ala ko mutum ya manta kabbara guda a cikin sallah wannan babu wata sujjada ta rafkanuwa a kai um, mai iziya ya kawo su a cikin iziya ɗaliban ilimi za su iya komawa kan abubuwan da ba a yi musu ainihin wato sujada in kun gane wannan bayanin ga baki daya ko dai sujada a sallah ta zama akan ƙari ko kuma sujada a sallah ta zama akan ragi ko sujada a sallah ta zama akan shakka ban sani ba akwai wanda zai iya kamun wata matsalar wadda ba wannan abubuwan guda uku ba akwai abin da zai iya faruwa a sallah a ce an yi sujada ta rafkanuwa ba wannan abun guda uku ba na'am to ƙari da rai haka ne ina jin na faɗi wannan ko to ƙari ragi to na ce ƙari da ragi amma na ɗauka kawai tun da an ce ƙari ko ragi ya ya hau to akwai wani abu akwai wata matsala za ta iya faruwa a sallah a ce a yi sujada ba ƙari ba ba ragi ba ba ƙari da ragi ba ba shakka ba na malam idan mutum ya zo mai tashi ka tsaya kai bayani sosai kasan ilimi yawa ne da shi mutum ya zo ya samu liman yana raka ta nawa raka yana tahiyya karshe to na ji shi kuma ya zo ko raka ɗaya bai samu ba sai alwalar liman ta warware sai me ya jawo wannan amma don Allah ka nutsu fa ka nutsu kai ka ce liman ne yake sallah kuma liman tunda ka ce mana liman dole akwai mamu kuma ka ce wannan mutumin masbuki ne ya zo a ƙarshe ta hiyar ƙarshe ya samu kaga kenan akwai wasu a bayan liman ɗin ba shi ba duk misalin da za ka faɗa ka san kana magana da masu hankali ne ba wawaye ba ci gaba sai liman ɗin sai ya jawo shi wani zai iya zai iya cewa justifan ya ce zai iya yi wa hakan ko muje mutum nawa ne suke sallah da liman ɗin ban ji ba na muƙaddara mutum uku ne ɗan rigima muje na yadda mutum uku ne muje ban ji ba ban ji ba to ga wata fatawa to yanzu tambaya kake ko kana so ka bani amsar abinda na tambaya ne idan kun sallama gaba ɗaya kun yadda ba za a yi sujadar rafkanwa a sallah ba sai akan abubuwan nan guda uku ko hudu ko dai ragi ko ƙari ko shakka ko rage da ƙari kun sallama kun yadda ko sai shi wannan yanzu ya kawo mana wani rikici ne mutum ya zo ya bi liman sallah shi tahiyar ƙarshe ya samu kuma sallar liman lami lafiya zai yi sallama alwalarsa warware ya miƙe ya tashi da ya zo jawowa sai ya jawo wannan masbukin ya kawo ya ajiye to yanzu wannan masbukin ai zai ci gaba da tahiya ko to zai yi sallama ne ko kuwa miƙewa zai yi ya cika ta musu sallah sannan miƙa zai ko ban ji ba miƙewa zai yi na'am miƙewa zai ya cigaba da sallah su goma mun ya za su yi sai su zauna su jira shi sai ya gama cikowa sai ya sallame akwai wani mai ansar bayan wannan ko koyi musu sallama su yi tafiya su ya sake ga diƙa mata sallah kawai a nan gurin abin da dan uwa ya faɗa me zaka ce za su iya rayawa a zuciyar su me da wannan din nafila su me da wannan din me nafila to an taba me da ita nafila ba a yi sallama ba mai iziya ya faɗa malaman fiƙiyo suka faɗa duk wanda ya maimaita wata sallah da irin adadin rakoyinta ta lalace yanzu lokacin za su tashi a zahar ne sai suka daɗa ƙaruwa kaddara da ya miƙe sun bi shi malamai muke suka ce duk wanda ya zo sallah ya maimaita adadin rako'inta to ta baci kamar yanzu misalin mutum sallah azhar wai saboda tsabar rafkanuwa wai ya manta sai da ya ƙaro hudu to ta baci ma gaba ɗaya takwas ɗin masu mutu ko magariba ya ƙaro uku to ta baci ko asubahi ya ƙaro irin ta biyu to ta baci so a nan gurin abin da zai yi shine zai tashi ya miƙe ya ƙaro ya kammalo sannan sai ya zo sai ne sai mu sallama me yasa ba zai sallama ba shi saboda sallarsa ba ta cika ba su kuma an jona sallar su da tasa to yanzu kaddara in ya sallamar sallar su ta yi ka nutsu fa kai na idan ya yi musu sallama shi dai tasa ba ta yi ba su kuma tasu ba ta yi saboda mai saboda mai sallar liman za ta zama ta yi su kuma tasu ba ta yi ba ai tasu ta yi tashi ba ta yi ba da abin da ya taba sallar su tunda ku ya zama liman ɗinsu ah to me yasa me yasa ba za a ce tunda alwalar shi liman ta warware kowa ya sallama sa shi kaɗai a cikinsu ba da haka dole sallar suna da alaka da tasu na malam kai na'am raka biyu ya samu shiwa shi masbukin da aka jawo shi na'am eh idan ya zo misalin biyu ake bin sa ya samu biyu liman alwalarsa ta warware sai aka sa shi sai ya jawo shi idan ya zo zai karo biyunsa ne ko su kuma za su zauna su jira shi in ya karo biyunsa ya zo zai sallama sai su yi sallama ai ba matsala na'am na'am na'am na'am na'am alwalarsa ta ɓaci ba ya lalata ta ba na'am haka ne daman zai iya yiwa ai ba mu ɗora wannan dama akan ka'ida ba ba mu ɗora shi akan ka'ida ba me abin da yake daidai shine ba zai yi musu sallama ba dan ku shine liman ba yanda za a yi sallama bai cika sallarsa ba dan duk wanda ya yi sallama sallarsa ba ta cika ba batsalar salatu to ku tunda sallarsa tana da alaka da tasu to ku ba zai sallama ba na malam na'am haka ya tausaya musu eh eh ai yanzu muna magana ne akan halaccin yayi haka din ko kada yayi kuma shin in yayi haka akwai alaka ta sallarsa da tasu akwai alaka ba zai taɓa yiwa liman ya sallame a matsayin ya idar da sallah yana tare da mamu su tasu tashi cika tasa ba ta cika ba kuma a ce takarwa ba zai yi ba illa sai dai da wani za su tura a cikinsu su tura wani lafiyayye wanda bai da matsala yi musu sallama to wannan shine babu haufi a ciki kai ne na ƙarshe na'am ana jan sai tafiya shiga gaba eh sai mamarin wai shi ma wai da aka jayi shi ma sai je ya jawo na bayansa tunda ya san yana larura ai ai ba nema muke yi wai muna neman yadda za a yi ba ne ai ba rikicewa sallar ta yi ba cewa aka yi inda ya yi kaza almuhim dai wannan wasu matsaloli ne sukan iya faruwa a yanayi na sallah sai mutum ya zama yana da ilimi yana da basira ita sallah kaga duk yadda suke ana so ne a gyara ta da wahala ka ji an ce ayi assalamu alaikum a saki sabuwa a'a sai shari'a ta bayar da hanya yadda za a iya warware ta akwai matsaloli da yawa akan harkar sallah insha Allah za mu rinka daddaukowa kaɗan kaɗan muna yi muna ragewa dan kada ya ci mana lokaci da yawa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko kuntuma harshe Allah ya kai mana in akwai mai tambaya ba da sala ba da al-as'ila al-adhan sai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh